أعوذ بالله من الشيطان زام فارق زام كاراتين يو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد يوم قوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو 28 ko 23 23 ga watan nan ne kace 23 ga watan biyar na 1442 hijira wancan karan satin muka ce 1443 ashe 1442 ne haka ya kamata mafada wanda kuma ya daidai da yau nawa watan takwas ga watan daya 2021 gregorian calendar to insha Allah za mu ci gaba za mu tashi yau hadisi na hudu ko bismillahir rahmanir an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu وهو يدس عن فترة الوحي an karbo daga jabiru dan abdullahi allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi a lokacin yana ba da hadisi akan abin da ake kira fataratul wahayi fataratul wahayi shine yankewan wahayi daga lokacin da muka karanta hadisin baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kogon hira an saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon ikra bismi rabbikal ladzi khalaq daga lokacin wahayi ya fara idan mun dauki wahayi wannan na saukan alqur'ani na zahiri kenan idan kuma mun ɗauke shi daga arru'iya saliha kenan kaga zai danna baya zai danna baya bayan kuma zai kai watanni ko kuma wani shekara biyu a baya kafin zai kai shekara biyu a baya kafin a zo a yi masa wannan wahayin saboda haka yanzu da ya zo shi ya gaya masa wahayi na zahiri sai kuma ya yanke babu maganar ru'ya saliha babu kuma maganar jibril ya zo ya gaya masa wani abu wannan duration din ana kiransa fatratul wahyi malamai sun fi ittifaki ko kuma sun fi karkata akan cewa duration din wata shida ne akai cur babu wani abin nan abin da ya faru kuma suka ce kamar shi ma wani nau'i ne na tarbiyya da Allah madaukakin sarki ya fara tarbiyyar da ru'ya saliha sai aka zo aka masa wahayi na zahiri sai kuma aka janye to zai bashi yana tsammanin anticipations da yawa yana tsammanin yau zai dawo gobe zai dawo bai zai sati ya tafi wata ya tafi wata biyu wata uku wata hudu har zai fara sa masa shauƙin abin ya zo kuma yanzu tun da ya fara begen ya zo in ya zo ba zai tsorita irin yadda ya tsorita a baya ba so da haka sai yana basu labarin haka fagala sai fi hadisi a cikin hadisin sai yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bainama ana amshi istamitu sautan minas sama'i ga makani wata rana ina tafiya kwatsam sai na ji sauti daga sama sai na ji an ce ya muhammad an kira sunana ta sama a wani riwaya ce na duba gabar na duba yamma gaba da baya duban ga koyi ba a kiran daga sama ne farfatu ba sari sai na daga ido na sama na kalla fa idal malakul ladhi ja'ani bihi ra'in jalisun ala al-kursi bayna as-sama'i wal ardi iza alfuja'iyya kwatsam sai na ga wancan mala'ikan nan da ya zo min a kogon hira yana zaune a kan kujera ya kame kan kujerar tana sama da ƙasa ta dungari sama ta dungari ƙasa kawai yana da ɗaram a kai kasan wani da abin al'ajabi abin al'ajabi ɗan kaskansa sama sai ga wani mala'i sai kuma sai ya sai da shi kaga automatically a matsayinsa na ɗan adam abin da ya faru da shi a cikin kogon nan zai tsoron nan zai sake dawa wannan isamsu natural don haka kawai sai na gan shi a sama yana zaune tsakanin sama da ƙasa faru ibti minhu sai na firgita sai na sake tsorata da gare shi a wani riwaya ce hatta wa qa'atu alal ardi har sai da na fadi a ƙasa da na gan shi nan kuma sai na shide kawai sai na suma sai na ji kim na fadi a ƙasa da na gama na tashi farjatu sai na dawo gida fa qultu zammiluni zammiluni nace ku lullube ni maza maza ba arife na arife na arife ni fa azzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da warrujiza fa hajurur haka ne eh fa azzalallahu ta'ala ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir kai كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر har zuwa wannan ayar kenan ko yawwa sai Allah madaukakin sarki sai ya zo ya rufu ya rufu to yanzu ba a bar shi tsaron ya fice a jikinsa ba sai kawai aka tada shi sai aka saukar masa da wa'annan wa'annan ayoyi yanzu anan wancan hadisin yake cewa idzal fa idzal malakul ladhi ja'ani bihira sai na ga mala'ikan da ya zo min a hira ya nuna kenan ya ayyuhal mudassir ta sauka bayan ikra yawa ko sai riwayoyi da ba su da karfi da suke nuna cewa ya ayyuhal muddathir ita ta fara sauka to amma wannan maganar da yace sai na ga mala'ikan da ya zo min a kogon hira ta kau da waccan kenan waccan ita ta fara zuwa sai aka saukar da wannan kuma da an kawo an zama da shi annabi saboda yanzu ya ga mala'ika kuma an masa wahayi amma ba ce isar ba ko ba ka ba amma wannan ayar ko wannan sura ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ta zama da shi manzo ya kai wanda ya lulluba tashi ka je kai gargadi kaga shi kenan yanzu maganar tsoro ya tashi maganar firgici ya tashi yanzu kuma sabon aiki sai ya tuno da maganar warakatu da yake cewa sabon aiki ne za a fara yanzu bude sabon shi qum fa anzir tashi kai gargadi saboda ka dole zai tashi wasu ya baka fatahir tufanka ka tsarkake ta thiyabaka ibnu kathir yace malamai suna da manganu wajen biyar ko sama da biyar akan ta wasu kace thiyabaka fatahhir ay qalbuka fatahhir zuciyanka ka tsarkake ta wasu wasu kace a'a thiyabaka fatahhir tufan da ake nufi tufarka ta zama mai tsarki tun gaban ubangiji zaka shiga yanzu daga cikin karantarwar musulunci akwai annazafa annazafatu min al-iman wasu kace a'a amaluka fa aqlis yanzu zaka fara aiki to aikin naka nan ka yi shi da ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah maɗaukakin sarki shi ne ake nufi da abin nan wasu kwanza ka ce a niyyar tuka fa aklis niyyar ka na yin aikin ake son ka yi ikilasi da sauransu to dai wannan da koma mane ne yana nuna masa wato kenan mabadi na wato kenan i da sakon Allah maɗaukakin sarki wasu ya baka fatakir sai ce wa rujuza fahajur wa rujuza arrujuz asalinsa ma'anansa azaba ne amma ana amfani da ita a gunki gumaka ana kiransa a rijis amma me yasa aka faɗi haka istiara ne saboda su gunki suna zama sanadin da mutum zai shiga azaba don haka sai aka yi idlaƙin sababin zuwa kan musabbab din su suke sababtawa sai aka yi idlaƙin suna akan abin da suke sababa aka ce to gumaka kan nisance su da ma'ana ka kaulace musu saboda kar su zama sanadiyyar wato kinin shiga azaba a gare ka fahamiyar wahayu wata taba shi kenan hamiyar wahayu yana ƙauyar wahayu au kasurar wahayu wahayi sai fara yawa kuma sai fara wata taba'a sai kuma ya bibijin kun gada daga lokacin da aka ce ya an masa na farkon nan sai aka samu fatara fataratul wahayi ko yau ba muka ce riwaya da tafi rinjaye ita ce wata shidda yanzu ya yanke to yanzu kuma sai wahayi ya fara to tun daga lokacin da aka saukar da ya ayyuha al-muddathir qum fa'andir kuma wahayi bai yanke ba kuma sai jin gabi jima kadan sai a kawo jima kadan sai a kawo jima kadan sai a kawo shine ma'ana ta taba al-wahayu to an ce hamiya wani lokaci kamar ya tsananta ko ya yawaita ko ya yi zafi annabi sallallahu alaihi in an je yaki an yi tsanani kan ce hamiyal watisu ma'ana yaki ya yi zafi kenan saboda haka wahayi ya tsananta kenan عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به عبد الله بن عباس matsayin sanar alamin tafsiri yana fassara dangane da fadin Allah da yake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi karka karka da harshenka don kai gaggawan wato kenan karban Qur'ani yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gogayya da tsanani a lokacin da ake saukar masa da wahayi yakan sha wahala ana kawo wahayi saboda hankoran ya karba da kuma tsoron kar wani abu ya kubuce masa ana fada yana fada ana fada yana fada da gaggawa yana shan yana shan wahala wa kana mimma yuharriku shafataihi yana daga cikin wahalar ai kana mimma yu'alijuhu cikin abin da yake gogayya da shi wajen wahalar shine yana motsa harshensa maza maza harshensa yana bari a wajen karba fakalim na abbas Allah dan abbas ya ce fa ana uharrikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukarrikuhuma zan iya karkada muku bakin ku gani yadda bakina yake bari kamar yadda bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yake bari a lokacin da ake saukar masa da wahayi fa anzalallahu ta'ala shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana karka bata karka damu karka rika murda fatar bakinka tana bari tana rawa tana rawa li ta'jala bihi dan kai gaggawan karban alqur'ani hi ya'udu ila alqur'an aw ila nuzul alqur'an karka gaggawan karban alqur'ani har bakinka yana rawa a kwantar da hankalin kai saurara kawai ina laina jama'u a kanmu ne mu tara maka shi a cikin zuciyanka ko qur'anahu a kanmu ne mu baka dama ka karanta ma mutane lokacin da suke bukata in ya karanta ya haddace kam ai zai karanta ma mutane to ba za ka yi kuskure a wajen karanta wa mutane ba da haka karka sake daga hankalinka akan wannan qala jam'ahu laka fi sadrika za mu tara maka shi a kirjinka wa taqra'uhu kuma za mu sa za mu ka dama ka karantar da shi a mutane ba tare da kuskure ba dan haka fa idza qara'nahu fattabi qur'ana daga yau duk lokacin da aka zo aka saukar maka alqur'ani za mu karanta maka shi kai dai bi karatun kawai saurara ka ji abin da ake kawai hankalinka a kwance qala sai yace fastami lahu wa ansit haka ne ka saurara kuma kai kawaici eh fastami lahu wa ansit me bambancin wannan kalmomi istama'a da ansata fastami ka saurara ansit kai kawaici akwai bambanci eh wai za ka rata wai za menene fastami ulahu wa ansitu la'allakum to guda biyu ma'anan su ɗaya ne ko da bambanci me bambanci eh eh eh Hmm. Zai bambanci saurara da yin shiru. Aha. Saurarawa da kulle da kuma saurarawa da zuciya ha? Zawa. Wadan kama abin da ta akwai wata muhawala ta na? Eh. a saurara a nutsu ya mala zakariya duk da yana tafiya kan rabin da to a takaice al'istima kai ba za ka yi magana ba ka yi shuru amma lokacin da kai shirin nan ba dole ne kuma kana jin abin da ake yin ba hankalinka zai iya tafiya wani guri al'insat shine ka tara hankalinka a gurin bayan ka yi shiru baka magana kuma ka tara hankalinka a gurin ka tara hankalinka a gurin ya zama wato kenan abin nan yawwa suma inna alaina bayanahu sannan kuma za mu maka bayanin sa dalla dalla ma'ana za mu maka tafsirin sa kenan za mu ce maka wannan aya ga abin da take nufi wannan aya ga abin da take nufi wannan hukunci ga abin da yake nufi wannan hukunci ma ga abin da yake nufi ai sama inna alaina an taqra'uhu ake mu ne baka dama ka karanta shi a mutane fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika idza atahu jibril istama daga nan in lokacin da jibril duk lokacin da jibril zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya saurara kawai faizan talaka jibril idan jibril ya tafi ko qara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam qara'ahu kama kama qara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta ma mutane an saukar da wahayi sai karanta musu kamar da aka karanta masa babu wata wata kenan matsala wa anhu sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wato kenan wato kenan jud a cikin mutane jud shine kyauta kokarin bayarwa sake hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a cikin mutane wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan inda yafi ko ina wato kenan wannan kyauta da baiwa din ma ya kasancewa a cikin ramadana hina yarkahu jibril a lokacin da jibril yake zuwa masa annabi sallallahu alaihi wasallam kasance mai kyauta ne me kyauta shine ita'i ma yan bagi liman yan bagi ka dauki abin da ya kamata a bayar ka ba wanda ya kamata a bayar shine ya zama duk abin da ya kamata a ce ka bayar da shi ka dauka ka bayar da shi kuma da ka bayar da shi ka bayar da shi a wanda ya kamata a bayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba marwaci bane ko sakhiyun yana da sakakken hannu yana da kyauta wannan ɗabi'a ne a cikin ɗabi'unsa ba shi da ruwa an karanta wani hadisa cikin riyadu sali na ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna kana min nasu min al-ansar sa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam fa atahum summa sa'aluhu fa atahum hatta nafi da ma indahu sun tambaye shi ya ba su suka tambaya ya ba su sai da suka ba komai a gurinsa fa qala lahum hina anfaqa kullu shay'in bi yadihi ma yakun indi min khairin fala adkirahu anku bayan ya komai ya kare suka zo suka sake tambaya ce to ai duk abin da yake da guri na na alkhairi babu wanda ne iddikarin sa na hana ku duk na ba da na bayar na fitar na baku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kyauta amma inda yafi tsananin kyauta a cikin watan ramadana me yasa lokacin da mala'ika jibril yake zuwa masa wa kana yarqahu fi kulli lailatin min ramadana fa yudarisuhu alquran kowane dare ramadana jibril yakan zo karanta masa alqur'ani yi masa darasin sa aikan dama ya riga kawo alqur'anin ko kuma ya riga ya haddace ko yanzu abin da yake bukata me tafsiri to da ayan nan kaza take nufi karanta ta muje wannan ma ayan kaza take nufi wannan karanta aya da kaza take nufi wannan ma hakan nan don haka idan haka ya faru qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ganshi fa sababiyya ce ai fa la ajali zalika lamu kuma al-ibtida'iyya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ganshi ya fi kowane lokaci kyauta na alkhairi ya fi a wani lokacin za ka ga kyautarsa ta fi ta iskar da take an sako ta guguwa tana da saurin ɗiban abu ta watsa ko ina ko annabi sallallahu alaihi ya fita kokarin gaggawar ya ga aikin alkhairi musamman ta hanyar wato kenan kyauta a daidai wannan lokaci me yasa haka ke faruwa saboda na farko ramadana ne na biyu jibril yana zuwa yana masa tafsirin alqur'ani don haka a lokacin imaninsa da ta'alluwarsa da ubangiji Allah maɗaukakin sarki yakan daɗa sama akan yadda yake da saboda haka zamo kake kusantan Allah zamo kuma abun duniya bai dame ka ba zai rufe maka ido ba saboda haka sai wannan kusanci da Allah din sai yakan bashi daman kuma rage mata allukat na duniya kawai ya bayar a wannan ya bayar a wannan ya bayar a wannan ya bayar a wannan kuma yana daga cikin dalilin da yasa ake son kowane lokaci mutum ya zama yana samun lokacin da yake warewa ya daɗa kusantan Allah saboda zai bashi damar rabuwa da wato kenan duk abin da bai kamata ce ya ribe shi ya rike shi ya tara masa gajiya a cikin wato kenan rayuwar duniya ba wa anhu radiyallahu anhu shi wa kenan ana tsammali ko abdullahi bin abbas kai abdullahi bin abbas anna abu sufyan ibn harb akbarahu anna hirakla أرسل إليه في ركب من قريش yace Abu Sufyan ya bashi labari Abu Sufyan sarkin Makka kenan ko yake bashi labari a Abdullahi ibn Abbas cewa Hirkal sarkin wato kenan Kiristoci na wannan lokacin a kasar Sham ya aika masa wato kenan yana neman sa a lokacin ya sami tare da rakabin min Quraysh wasu mahaya tare da mutanen Quraysh ma'ana abu safiyan ya tashi daga makka ya tafi kasar sham siriya ta yanzu kenan me ya kai su can harka ce ta kasuwanci ta kai su shi kuma sarkin garin wanda a lokacin duk kasar kiristoci ne larabawan gurin kiristoci ne saboda kasan turai har kwanan gobe suna da interest akan kasar larabawa don haka sukan turo shugabanninsu su zo su yaƙi kasar su mai da ita mallakarsu su kawo addininsu su yada musamman baitul miqdas kudus kenan palestine ta yanzu su kawo addininsu su yada a gurin su kawo shugabansu ya zama shi yake idaran gurin suna lutin din arzikin da yake gudu suna tafiya da shi kasarsu tun wancan lokacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam to sarkin da yake gurin na turawa ana kiransa hirakla sai ya aika ma abu safiyan sun je kasuwanci ya ce aje a kira shi yana son ganin sa wa kanu tujaran ko kace tijaran duk ne sun kasance yan kasuwa ne a lokacin bisham a kasar sham shine siriya ta yanzu kenan fi muddatin lati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da fiha aba sufyan wa kufar quraish sun tafo wannan lokacin a wata mudda in an ce mudda a nan ana nufin wato kenan zaman sulhu da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da kafiran Quraysh a lokacin da aka tafi Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam sa sun tafi Hudaybiya ai sun tafi Makka za su yi aikin haji bayan wani mafarki da yayi ko laqad sadaqallahu rasula binane ru'ya bil haqqi ko yawa Allah ya gaskata masa mafarkinsa cewa ya gansu sun shiga ɗakin Ka'aba lokacin da suka hijira suka dawo maka Madina ba su je Makka ba amma yanzu Annabi sarsa yayi mafarki ya ganshi shi da sabon sa sun shiga Makka sai ta da sabai ce musu na ga mafarki na ga mun shiga Makka suka ce ku tashi mu tafi wallahi suka yi shiri suka tafi Makka amma sun tafi da niyan aikin hajji ne don haka ba su ɗauki kayan fada ba amma mutanen makka tunda akwai yaki tsakanin su an yakin badar an yakin uhudu an yi menene shikenan da suka gan shi sai suka ce wannan yaki zai yi su suka sake ba yaki muka zo ba to sai suka tsaya a wannan gurin da ake kiransa hudaybiya a gindin wannan bishiya da Allah ya magana ta cikin alkur'ani izi yubayunaka tahta shajarati ko to sai aka yi yarjejeniyan cewa to in ba yaki kuka zo ba to ba za mu bar ku shiga yau ba sai dai baɗi ku dawo sai suka yadda sannan kuma sai aka yi sulhu cewa to yanzu za a yi zaman lafiya za a rubuta constitution na zaman lafiya ba yaƙi tsakanin musulmi da su har na shekara goma a mafi rinjayen ruwayoyi wasu sun ce shekara ashirin wasu sun ce kasa da hakan nan amma dai abin da ya fi rajaha shine cewa shekara goma za a yi ba yaƙi tsakanin makka da madina amma annabi yadda ba zai hajji ba sai yau sai gobe sai baɗi to sai ya tafi to da suka tafi a wannan damar lokacin da ake yaki tsakanin makka da madina mutanen madina makka ba sa samun damar zuwan kasuwanci saboda tsoron attack na mutanen madina da haka kasuwancin su sai kasa kasa to yanzu kaga tun da an bada dama 10 years kaga sun samu damar da za su yi recovery saboda duniya ita ce dama damuwar su sai suka fara fita kasuwanci da haka abu safiya yake cewa wani lokacin babu wani mutum a makka face sai dai bayi sako ni ma sai mun kaza su kuma musulmi in the other side sai suka ce yanzu tunda ba yaki tsakanin mu da makka mu kuma we use the opportunity mu yada da'awa su kuma sai suka fita wa'azi za su je ko ina they are free to move all over su je su yada addini su kuma wannan they are free all over to move all over to su je su nemo kayan duniya to a suna can din ne shi hirkal sai ya aika a kirawo masa abin nan a wani rawan aka ce ce musu yayi fadawa sai ce musu ku je ku daɗe ƙasar sham gaba ɗaya duk wani mutumin da yake balarabe ne ku nema mishi inda na makka ne ku kawo mishi saboda zai bincike akan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata idan matsala ta faru mutum ya yi bincike domin ya tabbatar da menene gaskiyar lamarin da aka sai aka ji aka zace a ce sarki yana neman ku to kaga tunda ba maka wani yanzu shi ba sarki bane da aka suka taho shi da mutanen sa fa atawhu wa hum bi iliya sai suka zo suka samu shi hirkal yana iliya iliya kalma ce asalinta mai yaba balarabiyar kalma ce amma dai tana nufin ɗakin Allah kenan a baitul miqdas kenan anan suke fada ahun fi majalisi sai kira su aka kawo su cikin fada inda sarki yake zaune a nan aka ce a wajen babban falo wa haulahu uzama urrum kewaye da shi kuma manya-manyan 'yan majalisarsa manya-manyan ƙasar rum ne turawa da suka zo daga italy shine rum kenan ko ƙasan papa roma wanda aka turo su su kuma su rika kula da sarki ta yadda za a tabbayar da mulki gwargwadon yadda ƙasar rum take so sadaka su ma ga su a zazzaune suma da ahu sannan sai ya kira su wada abi tarjimani ya sa aka kira masa mai tarjama kuma an ce har ma da manya-manyan larabawa na wannan kasar su ma suna zaune sai sai aka kira masa da abin tunda shi bature ne baya jin larabci su kuma larabawa ne ba sa jin turanci don haka there must be a need for somebody to interpret sarara sai sa aka kawo masa mai interpretation fakala sai ya ce musu ayyukum akrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'amu annahu nabiyyun shi mai tarjaman sai yace sarki yace mai tarjama ya tambaye su a cikin su waye yafi kusa da dangantaka da wannan mutumin da ya bayyana a makka nan yake riyawa kun ga yazamu yace tunda shi bai yarda da shi ba ko yawwa ya zama annahu nabiyyu cewa shi annabin Allah ne yana riya wa cewa shi annabin Allah ne wane ne fi kusa da shi a cikin ku a nasaba fakala abu sufyan abu sufyan sai yace fa qultu ana aqrabuhum nasaban sai ce ni na fi su kusa da shi a wajen nasaba duk mutanen makka da kun san makka kuma duk yawanci wa ɗaya ba ɗaya ne duk jikoki annabi isma'il ne amma duk da aka tunda tafiya ta tafiya ana samun rassa a hakan din shi abu safiyan shi ya fi kusa da annabi sallallahu saboda daga cikin kakannin abu safiyan akwai abdulmanaf daga cikin kakannin annabi sallallahu akwai abdulmanaf da aka kakansu na hudu ta nan suka haɗu mun gane da aka yace na fi su sauran ma duk sun haɗu ta can amma wani sai ka an je an je kusai wani an je ka'ab bin al-ai galib bin al-ai ko sai an je can nesa amma shi ta anan kurkusa kakanni na hudu ne saboda haka yace ni na fi su ko kusanci da shi na fi su kusa da shi ko ana akrabuhum nasaban fa qala sai yace udnuhu a kawo shi kusa da ni udnuhu minni ku kawo shi kusa da ni wa qarrabu asabahu kuma sauran mutanen da suke tare da shi laraba da suka tafi da shi daga maka su ma ku kusanto da su faja'aluhum inda zahari ku sa su ta bayansa aka kawo shugaban sarki aka tsaye da shi aka kawo laraba da suka tafi da shi riwayar da tafi din jihar ta ce sun kai mutum ashirin suka zo suka tsaya su kuma suka yi asambulin ta bayansa san kuma suna cikin da'irar sarki jama'a ga manya-manyan fada-fada da fafaromomi da waye-waye da sauransu ga kuma larabawa wanda suka karbi addinin na wannan lokacin duk sun taru sai aka ce su kuma su zo su tsaya a shi a kawo shi waje aluhum inda zahari su kuma a sa su a bayansa sun ba kala da jamanihi kullahum sai ya ce ma mai tarjama din ya ce ka gaya musu inni sa'ilun hadhar rajul inni sa'ilun an hadha an hadha ko an hadha rajul inni sa'ilun hadha an hadha rajul zan tambayi wannan akan wannan mutumin ga abu safiyan an tsaye da shi ce in nisa irin haza zan tambayi wannan abu safiyan kenan an haza rajul akan wancan mutumin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam zan tambaye shi akan annabi a larabawan fa da suke tare da abu safiyan yake faɗa musu zan tambaye shi shi zan tambaya akan wancan mutumi din fa in kaza bani fakadibuhu in ya faɗa min ƙarya kun san ni ban san maka ba ko to ku ce ƙarya yake fa wallahi ce na rantsa da Allah laulal haya'u inda ba don kunya ba inda ba don kunya ba min an yi asiru alayya kaziban saboda kar na bayana a matsayina na sarkin makka su ji ƙarya ta fito a bakina da ka zartu an wallahi da sai na masa ƙarya yanda gaba take tsakana da mutumin nan zan yi ƙaryar ma amma ina jin kunya a ce kuma talakawa na su ji sarki yana karya kaga bai dace ba don haka sai na kasa yin karya sun makana awwalu masu alani anhu sai da farkon abin da yake tambaye tambaye ne akan sa Abu Sufyan ne fake baki sa Abdullahi ibn Abbas kun kuntuno sai ya ce min kaifa nasabahu fikum menene nasabar wannan mutumin da yake shi annabin nan ne me nasaban sa cikin ku kultu sai na ce huwa fi na zo na sabi eh dan manyan mutane ne a cikin mu ai ma'ana me ya matsan nasabar gidansu gidansu na son san da asali bincike bai ke gidansu nake so in sani sai ce eh lalle dan gidan manyan mutane ne ba ya ce dan sarauta bane mun gane da haka yana da kyau ashe a rayuwa mutum ya kafa usrawa da take mai kyau nasabar gidanku zuriyar gidanku ta zama dangi ne masu kyau masu mutunci shi ma kansa foundation ne a rayuwa menene na saman sace a dan manyan mutane da gidan su kidan mutunci ne kun ga bai kare nan ba fa kala sai ce to shikenan naji wannan fa kala hadha alqawl minkum ahadun qattu qablahu to naji a cikin zuriyar gidan naku akwai wani mutum da ya taba cewa shi annabi ne ko sau daya kafin shi wannan ya da'awan cewa shi annabi ne a cikin zuriyar naku tunda kace kai ma dangin su ne ko to a dangin naku an taba samun mutumin da ya budi baki ce shi annabi ne qala sai ce la ce a'a ba mu samu wannan ba to ya samu ansa daya qala sai ce fa hal kana min abaihi min malikin malikin a cikin iyayensa da akwai sarki akwai wanda ya taba sarauta a cikin garin naku bultula na ce a'a babu duniyarsa babu sarki ko guda daya kala sai ce fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum to naji manya manyan gari ne suke bin sa ko raunanan mutanen gari manya manya suke bin sa ko raunanan mutanen gari fa qultu nace bal du'afa'uhum nace kai ina ai raunanan ne suke bin sa rauna nan ne suke basa manyan gari ba manyan gari ba za bisa manyan ne suke bisa to amma nan inda malamai suka bani suka ce alal akthariya ake bi ya bi wato kenan alkali tabi lil kathir ko yawwa ba wai ana nufin alal idlaqi ba dari bisa dari ba a'a majority a majority dai talakawa gari su suke bin sa saboda kaga dole zaka ce a cikin manyan da suke bin sa sayyidina abubakar ya cikin dan manyan kuma shi ma babba ne kansa a makka sayyidina umar yana cikin manya usman yana cikin manya kuma duk su manya ne kuma sun bi shi to amma irin su abu jahal irin su abu lahab irin su walid bin magira irin su udba bin rabi'a su shaiba bin rabi'a kaga duk waɗannan kaga ba su bi shi ba ko su umayyah bin kalab kaga duk su ne manya manya kaga duk ba su bi shi ba saboda haka ya ce raunana ne suke bin sabu majority kenan kala sai ce to na ji wannan a yazidu na iman kusun to suna karuwa ne ko suna raguwa na ji talakawa ne suna karuwa ko suna raguwa dole research kullum akwai criteria da ake sakawa don a tabbatar da abin wannan fadu bincike yake saboda ya tabbatar da gaskiyar magana ko rashin gaskiyarta amma ku duba yadda ya tsara abin kuma a wancan lokacin suna karuwa ko suna raguwa kotu sai ce bala yazidu ce a'a ina wala karuwa suke yi muna tarewa amma ina karuwa suke yi karuwa suke yi kala sai yace fa al yartadda ahadun minhum suqtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi kuna samun wani kes wanda wani zai fice addinin saboda yana jin haushin addinin eh an samu a cikin mabiyan nasa wani ya shiga ya yi uwa ya yi makarbiya sannan daga baya fice ce kaya watsar da wannan addini din amma sai ya kafa sharaɗe ce su kudatan minhu saboda jin haushin addini mun gane ba wanda zai fita saboda wahala ba ba wanda zai fita saboda wani dalili ba in wani takura ne ko wani kwaɗayin ga na rayuwa ya sa ka shiga ka yarda kaga wannan ba addini ne ka kyamata ba amma akwai wanda suke fita dan sun gano cewa a shi addinin ba gaskiya ba ne in akwai a cikin wannan dalilin akwai sai ka gano kultula sai ce masa a'a wallahi babu ko guda daya qala sai ce fa hal kuntum tattahimuna bil kazimi qabla an yaqula ma qal kafin ya wannan magana ya ce shi annabi ne kun taba tuhumansa da ƙarya ya taba yin ƙarya ko sau daya su ka dama al'amin suke ce masa kowa ma ya shaida a maka shi al'amin ne mai gaskiya ne ba maganin ƙarya cikinsa kultula ya ce sanata a ba mu taɓa jin ƙarya ba ƙala sai ya ce fahal yagdir to yana yaudara ya taɓa yaudaran wani ya ce masa zo karfe goma za ka same ni a guri kaza a shaida ma koran sai ya zo karfe goma ba zai same shi ba ya zille ya tafiya bashi dubiosity is he dubious ya taɓa yin haka ƙultula na ce masa a'a sai ya ce wani hannun min hofi muddatin lana da rima huwa fa'ilin mihi hofi ha ya ce amma yanzu ya samu gaba da zai cusa wani bikin amma yanzu muna cikin wata mudda mun yi yarjejeniya da mu da shi shekara goma za a yi zaman lafiya to yanzu ba mu san me zai yi ba a cikin wannan ko zai yi yaudar ko zai yi kaga still dai bai dai samu abin nan ba tabbas ba babu reality ko qala sai yace walam tatamakkani ni kalimatun kalimatun udkila fiha shay'an ghayr hadhihi alkalima wallahi ban samu kofa na samu da zan cusa kalma daya da zan dan dagula abuwa sai anan kara to nan ma bata cusu ba tunda dai ya ce bai yin ba dai ba mu san me zai faru a gaba to ba gaba kuma dama ba gaba ake tambayan ka ba yanzu ana tambayan ka akan abin da ya faru a baya ne a hakan shi yanzu ya cusa wani abu a hakan ya cusa wani abu fakalar sai ya ce masa halkatar tumuhu kun taɓa yin yaƙi da ku da shi qultu sai nace na'am qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu to yakin da kuka yi da ku da shi din ya ya kasance me ku ne kuke cin nasara ko kuma shine yake cin nasara qultu sai nace in ji Abu Sufyan ke al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu yaki ka tsakaninmu da su kon gaba kon bayani sijal sijal asalin kalmar daga sajule guga kaga guga yanzu zaka ga tun jimon ruwa yanzu zaka ga juye ba komai a cikin sa yanzu zaka ga tun jimon ruwa yanzu zaka ga to da shi aka yi amfani da wannan kalmar sijal yawa yanzu zai ci nasara yanzu ma za mu ci yanzu zai ci nasara yanzu yana kewayawa ne duwalun bainana wa bainahu yawa saboda babu wani abin nan duk da haka bawa akwai haram bel dan zai ce sun ci nasara akan mai yakin badar mu kuma ci nasara akan sa yakin uhud dan ka duba yakin uhud kuma ba nasara mutanen makka suka ci ba sai dai doki mai baki ya fi gudu ne fa kaifa kana qitalukum iyyahu to ya ne ne yakin ku tsakaninku da shi qultu sai nace alharb okay yace qala sai yace ma za ya amurkum to da me yake umurtanku me da me yake cewa ku yi kultu sai nace ya kula yana cewa ibudullah wahadahu to yanzu an iso gurin duk wannan ya gama jin tarihi akan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma zai ji tarihi akan risalar da annabi ya zo da ita yanzu dai ya gama tantancewa mutumin ko yawa to saura kuma me ya zo da shi me ya zo da shi wajen a ce mana ibudullah wahadahu wala tushriku bihi sha'an shi kullun abin da yake fada wai mu bautawa Allah shi shi kadai tal kuma wai kar mu shirka da shi wata da kuma ya kula aba uku duk abin da iyayenku suke bari fada na jahiliya dangane da gumaka wai mu bar wannan wai amruna bi salati kuma yana umurta mu da mai sallah wa sirk to na gane na gane eh bari mu je sama to tafsirin su wai amruna bi salati yana umurta mu da sallah wal afafi da kame kai wasila da kuma wato kenan sada zumunci wayannan su ne abubuwa da bai fada eh yana umurtar mu na farko yace ku bauta wa Allah wahdahu la sharika lahu ko watruku ma kana ma yaqulu aba'ukum sai yace wai amruna bis salati shine nabi ko can ayya maganar kalmar shahada ne yana umurtar mu da sallah wasidiki da kuma wato kenan gaskiya a wata riwaya ce wa sadakati da sadaka kenan kaga zakka ta shigo wal afab da kuma kame kai kame kai kar mu ci haram kar mu izina kar mu ci hakkin wani da sauransu don musulunci kullum yana karantar da kai ka zama self reliant kar ka ci hakkin wani ko ta yaya ne wasila da kuma wato kenan sada zumunci ya faɗi ibada ya faɗi mu'amala kenan ko to ana ce mu lokaci yayi zamu dakata anan insha Allah ta'ala idan sati ya zo sai mu ji kuma fassar da shi kuma yayi duk wanda ya gama research din sa yanzu zamu ji kuma yadda zai fassara interpretation din sa saboda haka zamu dakata ne insha Allah ta'ala to mu dakata ko babu tambaya karam kallah to Allah ma dina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma hadaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka wa innahu la yuzlimu alayka wa la yuzlimu alayka تبارك ربنا وتعالى اللهم صلِّ وتنا في الأمور كلها وجمع من كيزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرق معصوم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بذلك الفتنة فكونا إليك غير فاتنين ولا موتين أن هادين موتين وعشنا من ضالين ولا مضلين يا رب العالمين سبحان ربك بتعمى اسم وسلام الحمد لله رب العالمين